والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai cikin ikon rayuwar mu ta iso wannan rana ta asabat da muka saba darasi irin wannan rana cikin littafin alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز نا دكتور عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله cikin ikon Allah wato kasancewa na ƙudurta yau za a rufe karatun sai bayan ramadan kuma da na ɗauko littafin sai na ga ashe darasin da ya gabata akan gaba muka tsaya yanzu mu shiga sabon waje ne kitabun nafakat to sai naga kaman ba zai yi ma'ana sosai ba mu bude mu karanta muqaddima a cikin kitabun nafaqat wanda shi ma yana da fusul dinsa kuma sannan sai mu rufe zai fi daidaito a ce akan nasa ne in Allah ya kai rayuwar mu bayan Ramadan za a tashi duk bayanin da za a yi na muqaddima to za kuma a yi bibiye ci gaba da darasin na abin da zai biyo baya sai nake ga hakan zai fi za a fi samun cikakkiyar fa'ida shi ya saka sai na hutasar da littafin na ce ya zauna a gida ɗin sai na ƙaruso kuma hannaye nufi akan zance a yi postin cewa ba za mu karatu ba to kuma sai na ga nan ɗin shi ma bai yi ma'ana ba tunda ba mu ambata wancan makon za a rufe yau ba kuma ba mu ambata cewa an rufe wancan makon ba to zai fi ma'ana akan a zo mu gana ko da kuwa munanata wani bangaren abin da muka karanta ne a baya dama a baya mun gabatar da kitabu siyam kuma yanzu gashi shi watan ramadan shine muke fuskanta wanda insha Allah ta'ala muna fatan kamar nan da mako biyu wala Allah muna cikin wata Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya riskar da mu wannan wata mai albarka Allah ya ba mu dacewa wajen yin azumi da tsayuwa da sauran ayyuka na alkhairi irin wanda Allah ya yarda da su a cikin watan in ya zo ko muna roƙon Allah ta'ala ya sanya abinda za mu aiwata cikin ramadan ya zamanto mana sila na samun rahamar ubangiji ya yantar da mu daga wuta kamar yadda muka sani azumi shi ibada ce daga cikin ibada wanda Allah ta'ala ya wajabta malamayin fiƙihu fukaha sun yi bayani a kayan cewa shi azumi wajibi ne ijima'i ne na malamai cewa wajibi ne saboda abin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin alkur'ani na wajibcinsa kuma yana wajaba a kayan duk wanda yake musulmi duk wani musulmi azumi ya wajaba a kansa sannan musulman wanda ya kasance baligi baligin kuma wanda ya kasance mai hankali kuma mai hankalin ma wanda wata larura ba ta bujiro masa ba kamar ta tafiya ko rashin lafiya to dole ne ya kiyaye kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya mata mudda ba a bar abin kawai sakaka ba kamar yadda muka sani ya tabbata hadithai athar sun zo cewa Allah subhanahu wata'ala ya wajabta ramadana ne shekara ta biyu bayan hijira don haka shekarar farko ne da aka yi a madina annabi bai azumci wata ramadan ba a matsayin wajibi amma shekara ta biyu har zuwa ta goma don haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ramadana guda tara abdullahi ibn mas'udin saboda in ya yi shekara ta biyu ai ya yi kaga shi ne na ɗaya shekara ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ta takwas ta tara ta goma ramadana tara ne shekarar farko ne kawai bai ramadan ba amma an shiga shekara ta biyu an fara ta sai aka wajabta shi kuma wata ne na tara da haka a shekara ta biyu da watan tara ya zo sai aka azumci na farko da haka mazan Allah sallasar masama tis'a ramadanat ya yi azumi ramadana guda tara abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yarda kamar yadda abu dawuda ya rawaito yana ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawan ramadana da ya azumta kwana 29 ne sabani yadda muke yin 30 shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan ramadan din sanje Abdullahi dan Mas'ud kwana 29 ne kuma asali dama kwana 29 shine wata haka ya tabbata a cikin hadisin da Bukhari ya kawo daga ummul mu'minin Aisha Allah yarda da ita lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaurace wa matansa zuwa masallaci bayan kwana 29 sai ya zo bayan kwana 29 sai ya zo sai suka ce masa ya manzon Allah ai kai alwashin wata guda ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa i ai wata yakan kasance haka haka sai yayi haka da hannayensa ash-shahr yakunu hakaza wa hakaza wa hakaza wa yakunu hakaza wa hakaza wa hakaza don haka sai fara da 29 wannan shine ma'anar ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yin bayani cikin wani hadisi na sharaɗin ɗaukan azumi idan an ga wata to a cikin wani lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in humma alaikum yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi a wani ko yace sumu li ru'yatihi la li ramadan fa in humma alaikum fa akmilu iddat sha'bana 30 ku yi azumi don ganin wata ramadan amma sai ce fa'in humma alaikum hasbun Allah wani malwaki na'am amma sai ce fa'in gumma alaikum idan aka lullube muku menene in gumma ya yi bina insa alaman lam yusalli ai masdaran shine alghaimu me alghaimu abin da yake lullubewa abu shine ghaib ai shi saka hadari ma ake ce da shi alghamama saboda yana lullubewa rana haka ne ko shi yasa aka ce masa alghamama asalin alghaim kullama yughatti shay shine alghaim kasun sumi ne hadiri ne hazo ne wata ƙura ce ta taso irin abin da ake na turawa ne me suke ce masa fog ko ko ko mog ne ko fog irin dusa-dusa na kankara din nan da yake cikin sayar ka gan shi kamar hazo ko ba hazo ba ne to duk irin wannan shine alghaimu to sai ce fa in humma alaikum amma idan aka rufe muku ba ku ga wata ba sai ce fa akmilu iddata sha'bana 30 to ku cika kirgen sha'ban ya zama mai nan ya nuna 30 din shine asali bai nuna 30 shine asali ba lafazin ya nuna 29 shine asali za a kai ga 30 ne dai idan har kasun su ya rufe ba ku ganshi ba so asalin 29 ne to shi yasa ibn mas'udin Allah ya kara masa yarda yace mafi yawan azumi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya 29 ne sabanin yadda kuke yin 30 haka ma ya faɗa ba cewa aka ce yin 30 laifi ba ne to don haka shi ramadan wajibi ne a kayan waɗanda na ambata a baya ɗin nan in halin tafiya ne ko halin rashin lafiya yanzu wajabcin ya tashi akan mutum na azumtan ramadana shi yanzu wajibcinsa ya matsa gaba lokacin da ya samu sauki ko lokacin da ya dawo a halin tafiyarsa da ayin alkur'ani ya ambata to menene hikimar da ya sa Allah ya wajabta mana ramadan hikimomin Allah suna da yawa amma za a iya fahimtar wasu daga cikin hikimomin daga abin da nassi ya furta asalin aya da ta wajabta wa mutane Ramadan ita ce ayan nan da ita cikin suratul Bakara da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda sun kai imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo a gabaninku la'allakum tattaqun lalle ne za ku samu takawa domin la'alla fi kalamin lahi litta haƙiƙi lalittawarci kai ne kake tsammanin abu amma a cikin lamarin Allah ba tsammani da haka malamai suka hukuntar da la'alla a cikin kalamin Allah tabbatarwa ce yanzu wani garanti Allah ya bamu ya ce an wajabta mana azumi ne wani azumi ayoyin gaba su suka fayyace wanne ne ba azumi ne madal haya ba azumi ne na wasu 'yan lokata ayyaman ma'adudat so ayyaman ma'adudat nan kai ne zaka kirga kayanka a sai aka ce shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran to kaga sai aka fayyace maka an maka taqyidin wannan kwanakin ba su da yawa kuma sai aka maka ta'ayini cewa watan ma na ramadan ne shi ne aka ce ka azumta ne wanda yake na wajibi to menene hikimar da ta zo a cikin wannan aya da Allah ya bayyana mana kai tsaye la'allakum tattaquna ai lalle ne idan kun azamci ramadana za ku samu takawa shi menene takawa magabata musamman shekul islam ibn taymiyyah ya yi bayani shi ne imtisalin awamir wasu tunabin nawahi ka aikata abin da aka umarta gwargwadon istida'arka sannan ka nisanci duk abin da aka hana baki ɗayansa wannan shi ne takawa to yanzu a wannan aya abin da za mu lura Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu garanti za mu samu takawa a dalilin azumin nan da ya wajabta mana. ya bajabta mana azumin ne ba wai haka kawai ba Allah baya yin abu sai da hikima ba azabtar da mu yake so yayi da yunwa da ke shirwa ba ba so yake hana mu kusatan iyalan mu lokacin da mu ga dama ba ba so yake takura mana a cikin shi sama yace ma ja'alallahu la yaj'al alaikum min harajin ko ma yuridu Allahu la yaj'ala alaikum min harajin walakin liutimma ni'matahu alaikum walakin litukmilu al'iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ba Allah ta'ala ya wajabta mana azumin dan mu kuntata bane a'a Allah ba shine manufarsa ba yayi ne saboda hikima hikima sai bayyana ta ana yace la'allakum tattaqun lalle za ku samu takawa in malamai sun fassara takawa shine imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi to me ke kawowa kenan mutum zai yi ramadan ramadanat sun zo su ɗaya bayan ɗaya a cikin rayuwar al'umma shin mutane sun samu takawar rayuwarsu ta daidaita wajen yin abin da Allah yake so suna nesantan abin da Allah ya hana wanda shine hikiman Allah ya bada garanti alkawarin Allah ko gaskiya ne abin da Allah ya alwashi a kansa haka yake kasancewa to a ina ne ake samu ina ne misil link din yadda za a yi ramadan a yi ramadan wala Allah wani sai ka ga daga ramadana ta wuce ya koma alfasha watakila a ramadan wani ya kame amma ramadan tana komawa sai kuma ya koma rayuwarsa irin yadda ya saba to a ina ne misil link din alkawarin Allah dai gaskiya ne inna wa'adallahi haqq la yukhlifu Allahu al-mi'ad wa man asdaqu min Allahi qila Allah batunsa baya canjawa gaskiya yake faɗa a lamarinsa kuma in yi alwashi tabbatarwa yake kuma in yi alkawarin yana cikawa ya ce ya wajabta mana ne lalle za mu samu takawa a dalilin azumi to a ina ne kuma al'amarin yake lalacewa yana lalacewa ne mafi yawancin lokata yadda mutane suke tarya ramadan taran da ake masa wai bahaushe ya ce farau-farau da farar tabar mako farin cikin mai bakunta wani gukum ya ce shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma aidi ana nuna yadda katar yi bako ne bako ya zo sai ka sake masa fuska irin tarayyar da ka masa shi ne yake determining yaya mu'amalarka za ta zanda shi yaya mu'amalarsa za ta zanda kai in kawo bako kyakkyawar tarba irin wadda ta dace to sai zamanto kimar da kake da shi a wajensa ta dinga wanzuwa ke na iya rayuwa lokacin da kai wa bako mummunar tarya to sai kaga wannan ya yi tasiri a zuciyarsa matsawar rayuwa to don haka yadda ake taryan ramadan shine tasirinsa a cikin rayuwarmu sau da yawa yanzu idan ka tambayi mutane ga ramadan tana ga tafowa saura bai wuce sati biyu ba ko abin da ya kama da haka ramadan za ta zo sai ka ji wani ya ajiye zuciya kai to Allah da ya kawo mana sauki irin yadda yanzu shinkafa take tsadan nan sai so mu tunanin shinkafa sai so mu tunanin siga sai so mu tunanin kayan ɗawainiyar da ake yi na yau da kullum sai so mu tunanin man gyaɗa da zai ajiye saboda toye-toye sai so mu tunanin wasu abubuwa masu tarin yawa na nau'in abinci wanda zai ajiye wa kansa saboda idan ramadan ta zo ta sai so mu tunanin wa zai tuntuba a cikin masu kuɗi ko dai makwabta ko dangi ko wani iyayen gida waɗanda zai ɗan samu tallafi a wajensa ko rabin buhun shinkafa ko buhu in ya yi sa'a sai kaga mutane sun soma tunaninsu duk ya faɗa kan wannan to kaga yanzu manufar da Allah ta'ala ya wajabta mana ramadan tun anan an so ba bauɗe mata ba a masa kyakkyawar tarba ba a shimfiɗa masa fuska ba ballantana a shimfiɗa mata tabarma ballantana a kawo masa farau-farau inda zai sha isan an masa tarayya mai kim tunanin ba kansa ya koma ba tunanin ya koma kayan waɗansu umurin ne madiya alhali shi ramadan ba wai allah ta'ala ya sanya mana shi ya zamanto wata ne na festival ba eating festival cooking festival ba shi ba ne alhali mutane sun yi tahawulin ramadan ya koma haka wata ne kawai na ciye-ciye za ka ci ɗumamanka da safe ka sha baƙi ruwa baki alaikum wani ma har la'asar bai ci komi ba ɗumaman nan ya ishe shi gobe ma kuma haka murna yake yi ma yara ba su cinye ɗumaman ba ya samu ragowa haka rayuwar take kuma bai ce komi ba ya gode ma Allah da ya ci ɗumama in ya ji wani da azahar yana cewa kai ni kan ban karya ba sai ya ce a ai ɗumaman da ci har yanzu yana nan bai narke ba ya yi murna ya gode ma Allah ɗumaman da ya samu to me zai sa ya kallafa wa kansa in ramadana ta zo sai ya ci doya da kwai me zai sa ya kallafa wa kansa in ramadana ta zo kullum sai ya ci kosai ya ɗora wa kansa shi yasa sai dinga tunanin cewa ina zai samu kuɗin da zai sai wake ina zai samu kuɗin da zai sai man gyaɗa wa ya kallafa masa kowane lokaci in ya sha ruwa sai ya sha zoɓo mai kauri da siga isasshe balle dinga tunanin siga ya yi tsada dumamansa yake ce ya sha ruwa kuma rayuwar ba ta taɓa tsayawa ba kuma yana godiya Allah a wannan to me yasa zai canje Ramadan ya zama wata ne na kukin mata ne na dafe-dafe da ciye-ciye balle har ya kallafa ma kansa wata mashakka cin bashi ya kallafa ma kansa na wata mashakka roƙo ya kallafa ma kansa wata mashakka sai ya tanada abin da bai isa tanada ba to yanzu kaga sai ya zan Ramadan ya zo a wajensa baya shi da tunani sai abinci zalika mabalaguhum min al-ilmi to yaushe rayuwa yaushe Ramadan za ta yi tasiri a rayuwarsa asali daga cikin hikiman wajabta Ramadan a samu ƙillatu ta'am ƙillatu ta'am atibba'ul arab wai suna cewa al-ma'idatu baitud da wal himyatu ra'sud dawa uwar hanji dandali ne na cututtuka saboda komai watsa mata ake yi ita take ajewa dandalin cututtuka ne ashe tun da abinci yana kai uwar hanji tututtuka su zauna to sai suka ce wal himyatu ra'sud dawa karanta abinci shine himya karan qillatu ta'am karanta abinci sai suka ce ra'sud dawa kololuwar magani kenan in baka cin abinci da yawa kafa zama lafiya to yana daga cikin hikima domin ita ramadan madrasatun ne rabbaniyya تعودنا على الأمور الشتى koyan abubuwa ake a cikinta Allah subhanahu wata'ala da farko da ya wajabta Ramadan sai wajabta ta a bisa zaɓi shekarar farko har da ta biyu shekarar farko sai da aka zo ta biyu tukunna aya ta sake sauka amma da aka ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون to wannan ita ta fara sauka aka ce wasu kwanuka ne 'yan kaɗan amma wanda ba shi da lafiya a cikinku ko kuma yana halin tafiya shi ba sai ya azamta ba sai ya sha sai ya ƙidaya wasu kwanuka daban bayan ramadana sai ya rama wa alallazina yutiqunahu fidyatun wanda yake shan wahalarsa Abdullahi ibn Abbas yace abinda ake nufi anan shine ash-shaykhul kabir wa shaykhatul kabira la yutiqani siyama tsofo tukub da tsohuwa tukub da ba sa iya yin azumi saboda tsufa sai su ciyar a madadin azuminsu su an ɗauke musu shi ne asali ga waɗannan ne ta sauka to sai Allah ce fidyatun ta'amu miskin sai ce faman tatawwa'a khairan amma wajen ciyar wannan wanda ya ciyar da alheri ya ƙara to me yasa aka ce wanda ya ciyar ya ƙara tsohon ake nufi da tsohuwa a'a asali wannan gabar ta sauka ne umumi akan kowa wanda yake shan wahala yake ga ba zai iya azumin ba tunda abu ne da aka fara ya fara sai ji kishirwa ta dame shi sai kare abinsa sai ciyar haka da ta farko wannan ayar farkon haka take nufi wanda ya ga yana shan wahala ba zai iya ba sai ya fasa wanda ya ga cewa abincin ma kawai rashin abinci ko rashin shan abin sha zai gigita shi kawai sai ya ciyar kaga anan wajen sai aka ba da dama ga masu dukiya kenan in sun ga dama ba za su yi azumi ba duk wanda zai iya afodin ya ciyar ba zai yi azumi ba shi sa aka ce faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun la wanda akan mudun da zai bayar sai ya ƙara na ciyarwa shi kuma su alheri sai Allah ya tallata ya ce wa an tasumu amma fa da za ku daure ku yi azumin khairun lakum shi muku alheri in kuntum ta'lamun in har kun san alherin da ke ciki to kaga da farko an kawo shi ne ala waje takhir haka sabon annabi suka ambata irin su Abdullahi dan Abbasin da wasu daga cikin su zabi aka ba wa mutum to aya ta gaba bata sauka ba wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin Madina ce ce Sir Qais ibn Sirmatul Ansari kwadago yake aikin karfi talaka ne putuk sai ya je an yi aikin kwadago ya samu abin da za su ci kuma wani abu da ubangiji ya sanya sai aka sanya azumin a farkon lamarin idan ka ɗauki azumi magarba sai ta yi kuma sai ka yi bacci to ba za ka ci abinci ba ba za ka sha abin sha ba ba za ka kusaci iyalinka ba sai wata magarba za ka haɗa kanka da sahabbai ne? trial ɗin da suka hau ai ba irin na kai a gashi aka kawo maka a gashi a kan faifayi an kawai ɗauka za ka yi kasa a baki hakan ma wasu ba sa ɗauka ka kaddara kaman aje a farauto ne a yi farauta sai ka je ka farauto ka kamo ka sha wahala ka zo ka yanka ka fede ka gyara ka gasa tukunna ka ci wannan shi kuma kawai sai aka kawo masa shi a gyara naman a gashe wannan a dafe sai aka aje a gabansa aka ce tashi tashi tashi ga naman an kawo ka ci to mu tsakaninmu da su kama haka ne su sun shiga trial kala-kala kai ku a gashe aka kawo maka addini to da farko haka aka samu su dokar Qais ibn Sirma ya dawo gida ta'ban ya tambayi matarsa bayan yayi sallar magriba a masallacin annabi ya sha baki ruwa ya tafo gida dan in akwai abin da za a karya ya tambayi matarsa ta ce kwai ai babu komai a gidan amma dai ina kokarin zuwa samo mana ta ce kaɗan zauna ba in je nan samu sai ta fita samo musu abin da za su karya sai buɗe baki abinka da ɗan ƙwadago tana shigowa da abinci a hannunta sai ta ganshi yana ta bacci yana zaune ya kishin gida yana bacci ta ce kai tonka kai tonka saboda ta san dokar sai ya firgigi ya farka shi ma ya san dokar haka kaisu ya zauna abinci gashi yana ganinsa bai ci ba dokar allah ce kai yanzu ka kaddara kai aka yi wa haka ai sai ka so mutunowa ayoyin da suka ce Allahu gafurur rahim wallahu latiful li ibadihi wannan zaka ta tunowa to shi sai hakura gari ya waye rana ce bari ta zuwa wajen aiki ma jiki yayi nauyi ba zai iya zuwa ba jiki yayi rauni sai yana suma saboda tsananin kishirwa da yunwa sai na suma labarin ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai canja dokar Allah ba amma da yake ubangiji mai tausayi ne ga bayinsa kuma dama trial ya dora bayin nasa ya gani to sai Allah ta'ala sai saukar da ayoyin da ke gaba شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون to kaga waɗancan dokokin bayan duk sai aka kore su Allah sai ya shafe su annasikh wal mansukh kenan sai Allah ya shafe ayoyin suna nan ita ta bayan tana nan amma kuma akwai hukuncin cikinta aka shafe wani hukuncin cikinta aka shafe da aka ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin sai aka shafe ta bayan amma a gaban ma sai aka sake nanata ta to shine ita wadda aka nanata ta gaba sai ta tsaya a kayan fassarar da dan Abbas yayi an yi ta ne a Sheikhul Kabir alfani wa Sheikhatul Kabira la yutiqana siyama sai ta wanzu yanzu ita tana nan a kansu amma wancan da aka ba mutum takhyir an dauke ta shi ya saka yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda di ya halarci watan a cikinku yana waɗancan sharuɗan da aka ambata muslimun aqilun baligun ghairu musafirin wala maridi to lalle azumce shi fal yasumhu ismu fi'l amr an ce masa lalle azumta ya nazance shi babu zabi yanzu sai aka sake nanata waccan dokar ومن كان منكم مريضا أو على سفر والذين يتيقونه فدية طعام مسكين wannan ita dokar sai aka ci gaba da wanzar da ita kaga wannan aya ta nuna mana kenan ashe asalin hikima ɗaya daga cikin hikimomi na ramadan shine a samu mai karanta abinci to me yasa muka mai da ramadan ya zama abincin ce a watan ciye-ciye wannan mafhumin da muka ba wa Ramadan yana ɗaya daga cikin misil link ɗin da ya sanya ba a samun takawar da Allah ya alkawari za a samu a dalilinsa. ɗauki Ramadana wata ne na bautar Allah ba watan tanadin ciye-ciye ba ba haramta maka ciye-ciyen a kai ba waɗanda suka fi alkhairi ma sun yi buɗe baki da abubuwa masu daɗi in sun samu Allahumma kada a sanya wannan ya zama shi ne manufar ya zamanto shi ne tunanin da ake yi na ramadan ya zamanto kai kawon da ake a kasuwanni shi ne maraban da za a yi da ramadan a'a a fuskanci ramadan a matsayin wata ne na ibadar Allah tun da ashe wata ne da ake neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wata ne da ake son a yi abin da Allah Ubangiji zai ji daɗin bawansa wata ne da ake yin abin da zai sabbaba wa mutum samun gafara Ubangiji da ‘yantuwa daga wuta to ashe wajibi ne na farko a sami ikhlasi sarkake niyya ka kaddar duk abin da za ka yi cikin wata ramadan irin ababen da ake yi ba damuwarka ba ne wani ya ganka ba damuwarka ba ne wani ya ji labari ba damuwarka ba ne ka burge wani ballantana ka ce a ai akwai buhun gero yana nan na ajiye kullum zan sa a damu kunu ana fito da shi a wa kake faɗawa ina ruwan wanda kunun da za ka bayar kai dai ka ba mu mabukata mana Allah kake so ya shaida kar ka yi don burge wani ciyarwar da za ka yi ko tanadin da za ka yi domin taimaka ma wani idan kana da shi kada ka damu da cewa ai wannan ramadana in Allah ya zo sai na yi sauka sau kaza faɗa wa ubangijinka kawai ka nemi taimakonsa wajen ta haƙiƙin manufar taka ballantana ka ce ma mutane ai banan nan sai da na yi sauka kaza waye damu da wannan babu ikhlasi a ciki ba ka yi wa ramadana tar yadda ake bukata ba misal link kenan don haka a sami ikhlasi sallar da za ka yi ta dare karka damu ballantana ka zo gaban jama'a kana gyangyadi a san cewa ka yi tahajjud waye da mai tahajjud ɗinka ko ka je ko karka je akan ka kai ba yi ma wanda kake neman sakamakon a wajensa shi kadai ya shaida alaba shi in wani ya gani ba damuwarka bane ba dan shi kai ba dama kuma baka neman yabonsa a sami ikhlasi tarye na farko da za a yi ramadan a sami ikhlasun niyya ƙa'ida ce wanda dukkan wani aiki baya karbuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala sai an same shi alalillahi dinul khalis wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa tsarkake mu ubangiji addini tsantsa baya son sofa ne a cikin hidimarsa tasa kawai yake so ubangiji yana da kishi a duk lokacin da ka hada shi da wani saboda ba wanda ya kai shi kome kuma bawansa ne kome ƙarƙashin sarrafawarsa ne to ubangiji yana da kishi ka ɗauko ƙasƙantacce in an kwatanta shi daga ubangiji kowane ne kuwa ka ce za ka kai shi ya zan abokin tarayya ga Allah Allah ba ya san wannan Allah na kishi man asharaka ma'i gairi taraktuhu wa shirka da haka yan uwa tare na farko na ramadana dan mu samu tasirin sa a cikin rayuwar mu mu samu ikhlasun niyya bayan wannan tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun ba wanda yake da isma in banda manzanni su ne Allah subhanahu wataala ya kare su manzannin ma akwai inda suke yin kuskure ba da ganganci ba su laifin da sami su yi Allah Allah ya ce wane ya yi laifi fa'asa adamu rabbahu fagawa ta ga Allah ya ce annabi adam ya yi safo ba fa irin naka ba wani goya ce walam na jid lahu azma ba mu samu dagewa a wajensa ba ba fa sakaci ne irin naka ba shine malamai suke cewa sayyi'atul abrar abin nan benene hasanatul abrar sayyi'atul mukarrabin eh hasanatul abrar sayyi'atul mukarrabin kasan mutane tabaqat din su ai ya akwai tafawuti akwai wanda suke al mukarrabun akwai wanda suke al abrar akwai kuma waɗanda suke kama duna zalik a shi ne Allah ta'ala ya raba mutane ma kashi faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah shi saka zaka ga akwai wanda suke al-muqarrabun makusata ga Allah kenan to don haka kai abin da yake mai kyau a wajenka za a jinjina maka in a wajen waɗancan ne almukarwabon su laifi ne yanzu kai idan ka zo kai wa'azi kai wa'azi kai wa'azi mutane suka ki kula ka har ma suka dinga cutar da kai sai ka basu baka fasa wa'azin ba sai ka tafi wani waje ka je ka kana ta wa'azi su kuma waɗancan sai suka karɓa ubangiji lada zai baka ya jinjina maka kasa bawana ya san muwazaba ya je ya yi wa'azi a wasu sun ki karɓa ya yi ta yi sun ki karɓa kuma suka cutar da shi amma bai fasa ba sai ya koma wajen waɗansu da yake ga cewa za su ji kuma ya musu suka karɓa sai Allah jinjina maka saboda kai ba annabi ba ne ba manzo ba ne amma in manzo ne ya je shi yake wa'azi yana wa'azi sai aka ki karɓa sai ya bar wajen ya tafi wani waje ya yi laifi wa ya ce masa ya tafi can nan ɗin aka ce ka tsaya shi ya saka Allah ya zargi zannun wa zannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كاجا الاعتراف بالذنب Allah ya ce wa annabi ma ya ce wala takun ka sahibul huti karfa kai irin yadda mabucin kifi yayi abinda kai Allah zai jinjina maka akai shi da yake yana cikin almuqarrabun da yayi sai Allah ya zarge shi har ma Allah ya masa hukuma kifi ya hade shi ya roki ubangiji ya ce Allah ya fe mun Allah ya ce na yafe ma amma koma inda nace ka tsaya dan kuma sai Allah ya tausasa masa yana komawa sai ya samu mutanen gaba ɗaya sun yi imani suna ta neman sa ba su san ya gudu ba kaga ka sauƙaƙa masa da'awa kuma hikima ta ubangiji to da haka kowanne mai kuskure ne amma yadda za ka taryi ramadana domin ka sami ta yi tasiri a gare ka bayan ka yi ikhlasi na fuskantarsa kuma a samu a taubatun nasu tuba zuwa ga Allah ingantacce kowa ya san kuransa zaman da kake yi kana zantuttuka na gulma tuba ma ubangiji lalle ba za ka kuma ba saboda ga wani wata da kake fatan ubangiji ya ja ka kusa ya yafe maka ya sa ka cikin waɗanda ya ‘yantar daga wuta a ‘yantar da kai daga wuta ba ƙaramin abu ba ne yanzu ko a duniya allah ya baka garanti inda a ce har za ka samu wannan damar a ce an ɗauke maka cefa ne iya rayuwarka ai ka more ko to balle gafara a ‘yantar da kai daga wuta ƙaramin abu ne yi sulhu da ubangijinka tuba daga dukkan abin da ka sai kana laifi in haƙoƙi ne ya ƙoƙir ka maida su idan wasu abubuwa ne na laifi yi ƙoƙir kai sulhu da ubangijinka ka tuba taubatan nasuha in ka yi haka bi izin Allah ta'ala yanzu ka wanke zuciyarka ka wanke gabanka ka shirya ma fuskantar ubangijinka ramadana alkawarin da Allah ya maka sai ya tasiri a wajenka don yanzu ka shirya ma abin da Allah yake so game da kai amma lokacin da mutum ya zamanto yana gulma bai daina ba yana cin haram bai daina ba a kasuwancinsa yana riba yana waɗansu ayyukansa dai wanda Allah baya so kuma ya san Allah baya so kuma yake aikatawa kuma ramadana ta zo shikenan an daina cin abinci an daina shan abin sha an daina zuwa wajen iyali to a wanda ya daure har ramadanan ta wuce ramadana na wucewa kuma zai ci gaba kaga ba ta tasirin ba ballantana ya kai rashin sa'a abin yayi katutu a zuciyar bawa ya shiga cikin waɗanda Allah ce barwana ala qulubihim ma kanu yaksibun ana ramadan yana gulma ana ramadan riba yake yi a kasuwancinsa duk abin da Allah ya hana yana yi yana ga cewa ai ramadana lokacin damar kenan da ake cinikayya dole sai an sai abinci dole sai an sai fruits dole sai an sai waye ce dole waye dole maka ba wanda ya ce dole sai ka saya to shi a kasuwancinsa zai kaddara tun da mutane su ma haka suka mai da ramadan watan ciye-ciye to don haka duk irin rubar da ya ga dama zai yi rubabban kaya ne amma zai yi concealing rubewan sai sayarwa mutane ya san da desperate suna neman fruit ɗin da za shi ya san ya rube amma zai sayar musu shi yana ga lokacin samun kuɗi kenan me yasa bai fuskanci ramadan ya tare shi da ikhlasi ba bai fuskanci ramadan da tuba daga laifuka ba shi ya saka hatta cikin ramadan ɗin zai aikata laifin nasa to ramadan sai ta zo a rayuwarsa ta taucewa ta taucewa ta taucewa shine yake ratsawa ta cikinta amma bata ratsa ta cikinsa ba don wanda ramadan ta ratsa ta cikinsa madarasa ce rabbaniya zaka ga a cikin ramadan mutum baya raina abin da yake da shi baya rainawa ba za ka ga ko kunu ne mutum yayi yana so ya ga ya ɗiba ko kofi ɗaya ba mu wani ko dibino mutum ya saya na naira hamsin aka ba shi ƙwaya uku sai ka gaba zai cinye ƙwaya ukun nan ba ɗaya zai ɗauka sai ce wala wani bismillah sai muka bismillah zai ce a na samu dibino sai ya nemi wanda bai samu ba yana fatan wai da ba dibino guda ɗayan nan hamsin kuma yake da ita sai dibino me muka koya yanzu ana mun koyi godiya ga Allah kaɗan ɗin da kake da shi ka gode ma Allah a ni'imar da ya maka darasin ramadana ne a kaɗan ɗin da kake da shi baka tsaya wai sai ka san mai yawa ka bayar ba fata kake kaga ka bayar kaɗan ɗin da kake da shi darasi ne ramadana to me yasa in ramadana ta wuce ba a ɗabbakawa me yasa ba a godiya ma ubangiji a kaɗan ɗin da aka yi da shi me yasa ake butulce ma ubangiji bayan ciki ya koshi an sa sutura me yasa a kaɗan ɗin da ake da shi ake ƙanƙamewa nema ake a sake ƙarowa ba a ci gaba da bayarwa ba a koyi wancan kalca na shayarar ba a cikin ramadan kenan ramadan ba ta yi tasiri a mutum ba to wannan darasi ne da ake so mu koya haka nan darasa ne na ce da madarasa ce rabbaniya ana koyar da mu infaki من القليل الانفاق من الاقتار mutum ya ciyar kenan yana cikin kunci yana cikin rashi kaɗan ɗin da yake da shi ya ciyar mutum yana da daraja a wajen ubangiji ramadana tana koyar da mu shukra gode ma ubangiji a ɗan kaɗan ɗin da ake da shi a ci gaba da yi ko bayan ta wuce ramadana tana koya mana muwazaba alal a'malis salihah yawan yin nafilfili wanda baya kiyaye sunan rawatib nawa ne suke kiyaye sunan rawatib rakoi guda 12 ta'allake da sallolin farilla guda hudu raka'atul fajr biyu kafin asuba nafila raka'a hudu bibbiyu bibbiyu sau biyu kafin azhar biyu bayan azahar ka samu takwas ai ka samu shida biyu bayan magarba ai biyu bayan bayan azahar ka samu takwas hudu kafin azahar biyu bayan azahar ka samu ka samu takwas da ta asuba biyu bayan magarba ka samu goma biyu bayan isha ka samu goma sha biyu ummu salma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha tace bata taba ga annabi a basu ba yana kiyaye su kuma yana yin wata ma bayan sallan asuba abin nan bayan kafin sallan la'asar amma bata shiga cikin rawatib ba nawa suke kiyaye rawatib wani abu wanda kullum nake magana sa ga mutane eh na'am akwai hadisi wanda ya inganta a cikin sunan abi dawud da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaza ya yi takaririn wani sahabi bayan sallan asubahi ya tashi yana fila ruka abi yace me kake haka mahalan ya qais asallatani ma'an yace ya manzon Allah raka abiyun nan ne kafin sallar asuba na zo masallaci sai naga an shiga sallar asuba ni kuma ban so an basu dan haka da aka yi sai nayi annabi sai ya shiru an samu halacci ko ba samu ba suna kiyayewa rawatib ne ba sa san rawatib ta wuce musu guda goma sha biyun nan shi saka yake jin zafi a ransa a ce wannan biyun sun kubce masa yanzu a wannan wunin goma zai tsira da su kai nawa kake kiyayewa a wani dalili ne sai ka zo ka daga dara kai kana da hadisi sai bayan kana da ample time ka ɓata lokacinka kana takama ko kana waɗansu abubuwa a gidanka baka yi sallar rakatar fajr ba har sai ka zo masallaci ka ji an fara ikama sai ka taho masallaci kuma ba an ida sallah sai ka tashi ka ce za ka yi waye ce ka yi hadithu ya inganta abu khari annabi ya hana nan wannan shine naka wancan na cikin abu dawuda yana ga wanda yake muwazaba ne a kayan raka'atul fajr abinan abinan sunan rawati wanda baya son wani ya kubce masa shi saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya saba na ibada shi baya dainawa dalilin da ya saka kenan wata rana ya inganta cikin hadisi ummu salma ta ambata nafilan sa guda hudu da yake kafin sallan al'asar wata rana bai samu ya bayyana sulhu har yi sallan al'asar sai ya ƙi yayi a masallaci ya shiga gida sai ya je yi kuma sai ya tabbata shi yana yi ba ce ma ya ce kai kai ba akwai lokutan da aka hana yin sallah annabi ya ambata su iya wannan kawai zaka dinga ramawa kuma in an zo a zahar hira kake akan benci ba ruwanka da nafilar ka hudun nan kafin azhar ana ida sallar azhar ficewa kake yi ba ruwanka da yin nafilar ka magarba in an yi sai kaga dama kake yin nafila isha'i in an yi sai kaga dama kake yi kuma shi kenan sai ka makalkale kai kana da hadisi daga asbahi ta zo ka ƙin sallah akan lokaci kuma sai an ida sallah sannan kuma ka tashi ka ce za ka rama ka ɗauki addinin da wasa kenan to ana san al-muwazaba alal amalis salihah wanda baya kiyayewa irin wannan nafil filin ma idan ramadana ta zo sai ka ga yana kokarin yi me ya saka in ramadan ta wuce baya yi sallar dare tana cikin wannan darasan da ake koya mana me ya saka mutum zai yi ta zuwa tahajjud da awa uku ana sallah da shi da yaddar ya gaji ma yake zauna ya gaji ma yake fasa shi sai an yi sallar da shi abu ne mai kyau ana fatan Allah ta'ala ya saka wa bayi da alkhairar ga ibadar da suke amma abin da ake bukata almuwazabat ka nazumci aikin ka tsayu a kansa kai tayi ka saba kana yin sa me yasa irin ramadan ta wuce ba a sallar dare kenan ashe lokacin da ramadanan ta zo ta ba a yi masa tarayyan da ya dace ba idan aka biye masa da ikhlasi attaubatun nasuh kuma aka samu ilimi me ke gyara ramadan menene baya gyara shi menene yake bata ramadan menene zai kawo matsala in an aikata bayan halarta mutum ya aikata aiki malam mai hallar ya gaya mana sai ya san hukuncin Allah a ciki wannan haka yake tun kafin mai lahallar ya faɗa ubangiji ta'ala ya ambata mana cikin alkur'ani kamar yadda imam al-bukhari ya fara istinbadin wannan hukuncin a cikin sahihinsa babun anniyatu qabla alqawli ay alilmu qabla alqawli wal amal babun alilmu qabla alqawli wal amal sai ce wa qaulillahi ta'ala fa'lam أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات kaga sai Allah ya so mata kadimin al'ilm gabanin mai alƙaul wal amal to bayan halatta mutum ya aiki sai ya san hukuncin Allah me ake bukata a cikin Ramadan karfa kai kawa kawa kamar yadda yazo cikin hadisin dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruba sa'imin hadduhu min siyamihi alju'u wal atash da yawa wanda yake mai azumi iya rabonsa kawai a azumin nasa yin wannan da ya sha ne da kishir wannan da ya sha inji annabi to yaushe zaka yadda ana tallan lada ana tallan gafara ubangiji yana kwarara yantar da bayansa kowane dare na ramadana kai kuma ka zauna baka fada ciki ba kawai yunwa da kishirwa ka sha ladan ramadanan ma bakka da shi to ai kaga mutum yayi asara to me zai kawo haka ya faru idan mutum bai san menene ake bukata a kiyaye azumi ya kyau ba bai san menene idan ka aikata azumin kai ke lalacewa akwai wani karamin abu wanda da yawa cikin mutane ba su fahimci cewa yana illa buldoza ne na ladan azumi ba wallahi mutane kuma suna ta'ammuli da shi Allah ka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da ya inganta annabi yana cewa man lam yada'a qawla zuwa wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharaba duk wanda bai bar kiran ƙarya ba qawla zuwa shi ya kirkira ƙaryar ya faɗa wal amala bihi ko kuma yin aiki da ƙaryar da aka kira aka fada sai aiki akan ta wal jahala bai daina ayyukan jahilci ba wasu malamai suka fassara sabon Allah wasu suka fassara fadace-fadace falaisa lillahi hajatun an yadda a ta'amuhu wa shiraba Allah bai da bukatan dan wannan bawan ya baccin abincinsa ko ya baccin abin shansa Allah bai da bukata a wajen bayansa bai da bukata dama ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid kada mu tsammata Allah yana da bukata a wajen mu sigar magana ce manzon Allah yana nuna cewa aikinsa idan yayi ai ana aiki ne saboda Allah saboda a sami lada a wajen Allah kuma ubangiji shakurun ne mai yawan godiya ne ga ɗan kaɗan ɗin da bayansa suka yi na ibada ya ba su ladan da ya wuce aikinsu to irin wannan ne manzon Allah yake mana ishara Allah bai da bukata ma'ana wannan aikin bai daga cikin ayyuka wanda Allah zai ba da lada a kansu don mutum ya daina cin abinci ko ya daina shan abin sha bai yi tasiri ba wajen samar masa da lada a wajen Allah subhanahu wata'ala matukai na ta'ammali da abubuwan nan kaular zuwa kiran karya abu ne mai sauki yanzu mutum ya kirkir karya ya fada kaddara idan bai kirkir karya ba sai kaga abun mai saukin shi ne wal amala bi yin aiki da aiki da kiran karya nawa ne suka nawa ne suke amfani da wahayin facebook nawa suke amfani da wahayin tiktok nawa suke amfani da wahayin da ake yana da yawa wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wani waje aka ce zukhrufal qawli qurura kawataccen zance shaidanun sai su wahayinsa shaidanun nan ba sai aljanu ba akwai aljanun akwai mutanen shaidanun mutanen sai ya kaga zance mai kyau mai daɗin faɗa sai watsa kai kuma kana azumi sai ka daga sai ya karanta wallahi in kana so ka tsira da azumin ka kiyayi facebook in kana so ka tsira da addinin ka kiyayi facebook in kana so ka tsira a wajen ubangiji ka kiyayi irin wannan social media yanzu sai a kaga zance mutum bai san hawa bai san sauka ba wallahi sai kagi zance kawai ta ƙarya sai harba ta kuma ya san ƙaryar ne yana so ya ga mutum nawa ne za su yi aiki da ita yana so ya ga mutum nawa ne zai samu followers yana so ya ga ya ta yi kewaye duniya trending yana so ya yi assessing yadda ta yi trending a cikin duniya magana ƙarya ce zai ce a wannan magana asali daga wajen su ta zo kuma yana following din ce yana ga mutanen da suke subscribing ko mutanen da suke liking ko wanda suke following kawai na so ya ga da waɗanda ma labaran da aka gina akan abin da ya sa na ƙarya ba komai bane a wajen wasu shi ya kiri ƙaryan kai kuma sai watsa ma ƙaryar kai kuma sai ka ɗauke ta gaskiya ce sai ka aiki da ita to annabi ya ce duk wanda bai bar wannan ba Allah bai da bukatan azumin sa ya sha kishirwa ya sha yunwa ya yi aikin banza shi yasa na ce mana ɗaya daga cikin taryan da za a yi wa ramadan ya tasirin shi ne attaubatun nasuwa tuba ingantacciya mu dai musulunci ya gaya mana yadda za mu yi ta'amali yadda za mu yi talakil akhbar dole ne idan labari ya zo wajibi ne ka yi ta haƙƙuƙi gaskiya ce ko ba gaskiya ba ƙur'ani ya ambata man cikin suratul hujurat in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kaga wannan dan ai guiding conduct din mu ne yadda zamu karbi labarin kuma sai aka yi guiding conduct din mu kuma har ilo yadda zamu watsa labari ma cikin surutun nisa'i Allah ta'ala ce wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawf adha'u bi idan kowane irin labari ya zo musu zaman lafiya ne tashin hankali ne yanzu wani zai rubuta labarin na ƙarya wanda zai tada hankali yanzu zai ba da labarin wanda zai kawo hom a mutane nawa suke shayaran har wani ma sai da wani ya turo mu a whatsapp na gani wai application for Ramadan package ce to Allah sauwaka ramadan package application ga wani link wai na ramadan package yanzu nan sai ka ga wani ya dauka ya amfani da shi ko kai ma sai ka shi yaron a wani shi ma ba shi ya kaga ba gani yayi amma sai ya turo ka hakkake gaskiya ce to ne in ya kage ƙarya ya saka kai ma kuma kawai ka tura shi yasa abu ne wanda yake ake ganin sa mai sauki balle kuma ka rubuta magana ka rubuta a ciki sai ka watsa daidai yake da ka faɗa a baki in ka rubuta gulma daidai take da fa faɗa a baki in ka rubuta zagi daidai yake da ka faɗa a baki in ka rubuta cin mutuncin wani malami ne ka ci mutunci ka san yanzu mutane sai raina malamai sai raina shugabanni sai raina malamai yara sai raina na gaba to duk abin da ka rubuta mala'iku sun yi recording tamkar ka faɗa a baki can aka ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kaga da abin da ka faɗa sai an rubuta sai janibi guda kuma Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kuma lalle akwai waɗansu masu daraja suna tare da ku mala'iku ne masu tsaro kiraman masu daraja ne hafizin suna tsarewa duk abin da kuka aikata ya alamuna ma taf'alun su suna sanin abin da kuke aikatawa sai recording ashe wanda ka furta da wanda ka aikata dukkan da recorders wanda suke rubutawa to haka idan mutum ya rubuta mala'iku sun shaida na ɗaya ya zawa kansa zunubi na biyu ramadanansa ta tabu haka akwai abubuwa da yawa wanda wajibi ne in muna so ramadana ta yi tasiri a gare mu sai mu san ya za mu mu'amalanci ramadan tun farko ya za mu tari ramadan shin yaya ma fahimtar mu take game da ramadan din shi ramadan din menene wata ne dan a kuntata mana mu ji yunwa da kishirwa wata ne dan a kuntata mana mu sha wahala na cefa ne wata ne domin a kallafa mana ƙoƙarin neman abin da dole za mu dinga ci muna ƙarawa wata ne wanda aka sanya mana don mu dinga fati muna dina muna ciye-ciye wata ne wanda aka kallafa mana mu rika ganin laifin ubangiji saboda bai bamu ba muna ta roƙe-roƙe muna cewa bamu da abin da za mu kaza bamu abin da za mu kaza in wannan shine mafhumin mu ga Ramadan to fa za ta yi ta zuwa ne muna ratsawa ta cikinta amma bata ratsa jikinmu ba amma idan mun koma zuwa ga waɗancan abubuwa da muka ambata na tare ramadan to insha Allah daga farkon ramadan za mu so mu jin shu'uri na tasirinta a jikinmu za mu dinga jin shu'uri na tasirinta a zukatanmu za mu dinga jin shu'uri na tasirinta a ayyukanmu ma za mu gani a zahiri kuma ko ramadan ta wuce insha Allah za mu samu wannan abin da ake bukata husulun taqwa walfauzin da'im muna roƙon Allah ta'ala ya riskar da mu ramadan muna musulmi ubangiji Allah ya sami wa ramadan taryan da ya dace da shi ko muna roƙon Allah ta'ala ya cika mana dukkan falala da ni'ima wanda ya tattalin ta gabayansa salihai a cikin ramadan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أن الله تعالى يكرمك bayan ramadan za mu dawa da darasin kamar yadda an ambata a farko na ga mun je kan gaba ne sai na ga darasin da muke a cikin littafi alwajiz mun zo kan wani sabon kitab za a fara kitabun nafakat to sai na gaba zai zamanto da hikima mu shiga mun yi muƙaddima kuma sannan mu rufe karatu ba shi yasa sai na zaɓa kan na zuwan ɗan mana bayani akan abin da ya shafi وأرجو أن يكون فيه فائدة وكفاية Allah Ubangiji ya sauƙaƙa mana al'amura duniya da lahira, Allah ya gafarta mana, ya gafarta ma iyayenmu, Allah ya gafarta wa malumanmu, Allah ya gafarta wa ‘yan'uwanmu, Allah ya kyautata ƙarshenmu, Allah ya kyautata mana zuriya, Allah ya ɗora su akan turba ta musulunci, dukkan abin da yake ba mu tsoro a wannan rayuwa ubangiji Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana shi dukkan abin da zai zamanto mana matsala a addininmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kariya daga gare shi Allah tabbatar da dugadugunmu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم نعم ها ايه